الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا قوم قوة تقص هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 kamar yadda 2025 afwan kamar yadda malaman coci suka tsaya suka yanki makansu ba tare da wani dalili ba kamar yadda suka faɗa su da kansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani aya ta 121 zuwa aya ta 122 kenan a cikin suratu tauba sai lokaci ya muna halinsa a yau insha Allah ta'ala za mu karkare bayanan da suka kare akan wannan ayar sannan mu daura akan ta bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
na'am kamar yadda muka saba muna gabatar da matsaloli na zakka waɗanda suke matsaloli ne na zamani a satin da ya gabata mun tattauna akan zakatu malil istisna abinda ake kira istisna shine ka nemi a kera maka wani abu wanda mun yi ta'arifin sa wanda malamai suka kawo wanda ya saurari wancan karatu ya saurara kuma muka kawo bambanci tsakanin al-istisna da as-salam shine abinda ake ce ma sautu mun yi bayanin wannan muka kawo bambanci tsakanin al-istisna wal ijara wato ka nemi a kera ma wani abu bambancin shi da bada jinga ko haya to a yau za mu yi bayani ne akan wato shi kan shi istisna sannan sai mu yi bayanin zakkarsa shin wai shi istisna din halaccinsa ya halatta ko bai halatta ba ba tarifinsa ba ina fatan ana fahimta ta idan muka duba malamai magabata sun tafi cewa wato bai halatta ba galibi in kun ka duba cikin fuqaha na da za ku ga suna ganin cewa al-istisna ba a yadda da shi ba ina fata an fahimci ni to su ne abinda jamhurin fuka amma malamai na fiqh al-mu'asirin sun halattar da shi a ƙarshe shi yasa yace wato illa annahu istaqarra ra'ayu jawaz al-istisna ra'ayi na cewa ba da abu a ce ka ce a kera maka zaka biya ya halatta an gane ko wasihatuhu inda fuqaha al-asr malaman zamani sun tabbatar da wato wannan sun firin jayar da wannan ina fata an fahimci ni akwai bahasi na majallatul fiqh islami adadinta na bakwai an gane ko a cikin juz'i na biyu sun kawo bayani a kansa to sannan kuma sun fitar da qarar majma' al-fiqh islami na jidda akwai na makka akwai na jidda to na jidda sun fitar da qarar na cewa ya halatta ayi istisna amma da shurut an gane ko sun ka kawo sharadi sun ka ce wa huwa aqdun waridun ala al-amali wal aili fi dhimma kina abu ne in ka ce a kera ma kayan da za a kera suna wuyan wanda zai kera aikin kuma yana kan shi sai ya kare ka bashi kudin shi sun ka ce yushtaratu fi aqd al-istisna ma yali akwai sharuɗa abu na farko bayanul jinsil wato mustasna wa nau'ihi wa qadrihi wa awsafihi al-matluba sai an yi bayanin jinsin abin da za a kera me kake so a kera ba jirgi ko mota misali wa nau'ihi da nau'insa wani irin nau'i ne kake so cikin wannan wa qadrihi da gwargwadon shi mota guda kake so a kera ba ko bi ko uku ko mashin wa awsaf wa awsafihi da sifofinsa mai kaza da kaza da kaza dai a takaice al-matluba wanda kake bukata an yuhaddada fihi al-ajal a ce daidai lokaci kaza ake son shi ina fata ana fahimta ta sannan kuma sun kace ya juzu fi aqdi istisna ta'jilu thamani an gari kullihi in ka ga dama sai kace sai an kare zaka bayar da kuɗi gaba ɗaya aw tafsitihi ila aqsatin ma'luma an gari ko ila aqsatin ma'lumatil ajali muhaddada ko kace a'a to zan bayar yanzu misali abinda zaka yi zai kai shekara kai ba a kare ba to duk wata ga abinda zan baka har akai na ƙarshe don kakka sai ka ba mutum kuɗi gaba ɗaya shi ɓace shi buga layin zana musamman a wuraren mu ya juzo an yi tazammana aqdul istisna shartan jaza'iyyan bi muqtada muttafaq alayhi al-aqidani ma lam takun hunaka dhurufun qahira ya halatta in za a kulla yarjejeniya ta istisna shartan jaza'iyyan sharadi na sakamako kenan akwai sakamakon abinda za a baka to waɗannan su ne sharuɗin da wato aka kawo game da su kina sai zama to in waɗannan sharuɗa sun cika a majma al-fiqh islami sun ga ya halatta cewa can magabata da suka ce babu shi saboda abu ne wanda wancan lokaci kere kere bai yi karfi ba ba sani ko an fahimce ne ba kuma matsala ce ijtihadiyya abubuwa ne kace ina so a kera din kaza zan bayar da kaza a wanga zamani yanzu har ya zan ruwan dare ina fata ana fahimta ta mutum mai kuɗi sai ce yana so a kera masa mota bal ma cikin wanga sharɗi jaza'iyyar da suka kawo zaka ga wani ba yana cewa to sharadi sai ba za a yi ma wani irin wannan motar ba a duniya sai ya bada kuɗi kuma na wannan ina fata ana fahimta ta saboda tin kawo Allah ya kyauta kun san kuɗi idan suka buga mutum za ku ga yana yin abubuwa waɗanda wani lokaci kamar baya ya fita hankalinsa dan sarkin makka alwalid wannan dan saudiya ya ce yana son a kera masa mota wadda duk duniya ba a taɓa yin irinta ba a kamfuna suka shiga wajen tsereniya yadda za a yi a irin wannan motar sai aka ce to motar da su taɓa yin irinta ba ita ce wadda komi na ta zinari sai aka ce to irin wanda yake so a yi masa kamfanin marsandi na jamus ya ci wannan aka je aka faɗi wasa fatkin da ake so da komai nan ba muna cewa ta halatta ba saboda zinari shi wani abu ya shigo ciki wanda haramun ne a yi irin waɗannan abubuwan ba sani ko mun fahimta ba a in wani abu haramun bai shigo ba to sai aka ce kuɗin da za a yi wannan motar za su tashi dala amerika miliyon 600 600 miliyon de dola da yake masu kuɗi ne kuma suna kasuwanci kuma ba san wahala ba tun da bai noma bai cire haki ba ba a azamai buhun masara ya kai shi cikin gida a bashi wani abu kai tsaye aka ba su kudin kuma sun yi masa motar kuma yana hawanta Allah ya kyauta to almuhimmu dai malamai sai suka zo wajen hukuncin zakka ta shi abin da za a kira da kudin sa sai suka yi magana guda uku magana ta farko suka ce adam wujubu zakati zakka bata wajaba ba bata zan wajibi ba alal mustasni akan wanda ya nemi a kera masa wannan abin kerawa wasani'i da wanda zai kerewa fi ma da istisna a cikin dukiyar da za a kera ma'ana kudin da ka fitar ka ajiye don saboda in an kera ma kaza za ka ba da su to kudin nan kai ba za ka fitar musu zakka ba shi wancan da aka yi ma alƙawarin za a bashi tunda bai yi aikin ya ƙare ba kudin musu zanna shi ba zai fitar musu da zakka ba mun ji magana ta farko alƙawlu thani magana ta biyu wujubu zakati ala al-mustasni' zakka ta zan wajibi akan shi wanda ya nemi a kera masa fi samanil masnu' a cikin kudin da abinda za a kera hatta yastalima al masnu' har sai ya karbi abinda za a kera masa wa wujubuha ala sani' kuma ta zan wajibi akan wanda yake kerawa an gane ko fil masnu'i a cikin abinda yake kerawa hatta yaqbidahu al mustasni' har sai mai kerawa ya ba ya wato mai mai wanda ya nemi a kera masa ya karba ma'ana kuɗin da suke hannunka in ka aje miliyon ɗari ka ce a gina maka gida sai wanda kuka yi alkawari ya ce to nan da shi wata shekara guda to kafin shekara ta kewayo sai lokacin fitar da zakka yi kuɗin za ka fitar musu da zakka shi kuma wancan ba kuɗi ne da shi ba yana da kaya ya siyo kaya misali na miliyon hamsin to kayan nan na miliyon hamsin in lokacin fitar da zakka yi zai haɗa su a matsayin dukiyar da take hannun sai fitar musu da zakka kenan kai zakka ta wajaba gare ka a cikin dukiyarka shi ko zakka ta wajaba gare shi a cikin kayan da ya mallaka mun gane wannan alqawlu thalith magana ta uku wujubu zakati ala salih wato wajibi ne zakka ga wanda an ka nemi ya kera fi ma yaqbiduhu min samanil masnu' na daga kuɗin da ya karba misali in ba in kadan kadan ne za a bashi kuɗin ma'ana mutum ne aka yi alkawali da shi zai kera abu kaza za a bashi miliyan 200 amma sai aka ba shi miliyon ɗari kafin ya ƙari to waɗannan miliyon ɗari da ya karɓa idan lokacin fitar da zakka yi wajibi ne fitar musu da zakka ma'a adami wujubi zakati alal mustasni an gane ko amma zakka ba ta zan wajibi ba alal mustasni ga mutumin da yan nemi a kera masa fi zalika sauna cikin wannan dukiya kenan kai kuɗin da ka karɓa za ka fitar musu da zakka shi kuma dukiyar da take a hannun shi ba zai fitar mata da wato zai fitar mata da zakka a matsayin tana a hannunsa an gane ko tana matsayin a hannunsa kenan sai zaman to kowa abin da yake hannun shi zai fitar ba zakka ba sani ko mun fahimta ba idan an ba da kuɗi misali an ce za a bayar da wani abu kafin a ƙari to abin da dai suka yi tarjihi suka ce ya tarajjahu alqawlu thani wa huwa wujubu zakati thamani ala almustasni kenan zakka ta zan wajibi abin da sun karin jayar a cikin athamanu ala almustasni an gane ko akan wanda an kademi ya kera malam ya bidhu salih matukar mai kerawa bai alal mustasni zakka ta zan wajibi a cikin dukiyar wanda ya nemi a kera mishi malam ya bidhu mustasni malam ya bidhu salih matukar wanda zai kera bai amshi kuɗin ba matukar kuɗi na hannunka to zakka ta zan wajibi a kanka aw yastahiqu koko sai in ya cancanci dukiyar in an ce ya cancance ta ya ƙare aikin yau yau ya kamata a bashi kuɗi babu aiki a banki misali to sai a ce sai a yi haƙuri sai an kama aiki za a bashi kuɗin to wannan lokaci zakka shi ya yi istihqaqin kuɗin tun da ya riga ya ƙare aikinsa a wannan lokaci to ba za a fitar musu da zakka ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa to amma sababul khilaf dalilin da yasa suka yi sabani اختلافهم في ثبوت الملك للمستصنع في المصنوع دليلن da suka kai sabani shine thubutul mulki tabbatar mallaka lil mustasni' fil masnu shin daga lokacin da kace a kera maka abin ya zanna ka ko bai zanna ka ba sannan wa thubutul mulki lis sani'i fil badal al muttafaq alayhi sannan kai da an kace ka kera kace ka dauki ka dauki alƙawalin zaka kera shin daga wannan lokacin kudin sun zanna ka wannan ne yasa sabani amma zan ce mafi inganci matuka kuɗinka na hannunka kaya na hannun shi to babu cikin ku wanda ya cancanci a ce abu nashi tunda ana iya warware abin kenan dan haka dai kuɗi in suna hannunka kai za ka fitar musu da zakka in sun shiga hannun shi shi zai fitar musu da zakka in ya cancance su amma ba su shiga hannun shi ba to shi zai fitar musu da zakka domin za ka miƙa mishi kuɗi wallahu ta'ala a'lam malam أساك ميت آية وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
na'am bayani ya gabata a, a sati biyu da suka gabata da muke kan wannan ayar tun da tun wancan sati da ya gabata ba wannan ba wanda ya gabace shi muka fara bayani kan wannan ayar mun yi bayanin asbabun nuzulu guda uku da aka kawo cikin al-isti'ab ba su inganta ba amma ma'anar ayar dai tana nan tunda dan an ce sababun nuzulu bai inganta ba shi ke nuna ma'anar ayar ba ta aiki ba mun gane ko cikin ilmul munasabat ko muka kawo abinda ibnu ashur ya kawo cewa wannan ayar wato an kawo ta ne saboda waɗansu dalilai masu yawa daga cikinsu don a nuna cewa mutumin da ya tsaya don neman ilmi ba wai shi ma wani mutum ba ne wanda rabon shi ko darajar shi ko kimar da zai samu a cikin addini ta zamanto ƙasa ga ta mutumin da ya fita a jihadi ina fata ana fahimta ta kuma wannan da a sharrafa wato waɗanda misali suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a motsar da su kan fita ina fata an fice domin bayyuwa bayan an motsar da mutane afwan kan fita kuma a ce shi kenan kowa ya je shi fita wajen jihadi kaga nan za a samu matsala shine ilmul munasaba da ya kawo saboda can an ce a fita kada a sa tsammanin fitar gaba ɗaya ne kowa ya fita sai Allah ya bayyana bayani a cikin mushaf na darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati da sun ka kawo munasaba sun ka ce wa yaqubu da'watu lil jihadi an gane ko wa yaqubu da'wata lil jihadi ad-da'watu lit-tafaqquhi fi ad-din ba abinda ya biyo bayan kira zuwa ga jihadi kira zuwa ga at-tafaqquhu fi fi dinillah aje a nemi ilimi a cikin addinin Allah kenan shine munasabar wannan aya bayan an ce ku ku jihadi kuma an ce ku nemi ilimi wanda ita ce munasaba domin jihadin bai yiwa babu babu ilimi sai aje a yi bankaura ba jihadi ba duk abinda an ce a gina babu ilimi ai an fadi ko ba haka nan bane yawwa to shi yasa sai muka kawo wannan shi yasa ma a wancan sati da ya gabata muka kawo bayanin cewa jihadi musamman aqidu na khawarij kun ga za su zo su kafirtar da mutane su zo suna kisan mutane ba gaida ba sabar har muka kawo maganar sa'adi wajen tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin mun ka ce kaga wanda ya ma Allah da'a kai tsaye babu ta wato Allah ya gafarta mishi bai da wasu abubuwa da ya mutu aljanna wanda ya saba ma Allah ya kafirce wuta wanda ya hada imani da sabo to shi ko sai a kalli gwargwadon wanda ne yafi yawa idan sabon shi ya wuce aikin shi na alkhairi in ba Allah ya gafarta mishi ba sai an kai shi wuta an babbaka shi daidai ne daidai lafinsa kaga wannan zai sa in babu ilimi kaga waɗanda masu kisan mutane sai su zo su yi su alka taɓanda haka shi yasa kuma muka kawo bayanin inda imamu sa'adi ya kawo magana ibnul qayyim a cikin wajen wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan har ya kawo bayanin cewa idan aka duba karkashin wannan aya da ibnul qayyim ya kawo wato cewa hukunci bai tabbata sai an samu sharuɗa sun cika sannan mi sannan kuma babu mani inda ya hana to shi ne ya ce wa qad qama dalilu ala dhikril mawani' an samu dalilin da ya kawo mawani da suke nuna cewa idan mutum yana da imani in ya kashe mutum yana yiwa karshe shiga aljanna in ma an kai shi wuta ba a tabbatar da shi khalidan mukhalidan finna yace fa ba'dha bil ijma'i waɗansu dalilan mawani da ijma'i sun ka tabbata wa ba'dha bin nassi wasu da nassi magana ce ta ibnul qayyim wadda imamu sa'di ya kawo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace fa tawbatu mani'un bil ijma'i tuba yana hana duk laifin da ka yi ma Allah in ka tuba Allah zai karɓar maka to kenan kaga ibnu ya tuba za a karɓa mishi yace wa tauhid shi ko tauhidi mani'un bin nususi al mutawatira idan mutum yana da tauhidi ba zai tabbata a cikin wuta ba kaga wannan shi kuma nassi ne yace la madfa'a laha babu abinda zai tunkuɗe wannan yace wal hasanatul azima al mahiya ababe nagari manya-manya waɗanda mutum ya aikata masu girma kenan almahiya waɗanda suke kankare zunubai shafe zunubai daga mahayan huni mani'atun suna suna suna hana mutum ya tabbata a cikin wuta wal masaibul kiba masibu masu girma rashin lafiya rasa 'ya'ya da sauran abubuwa da Allah yake jarba mutum al mukaffira waɗanda suke kankare ma mutum zunubai mani'a su ma suna hana mutum ya tabbata a cikin wuta wa iqamatul hududi fi dunya mutun ya aikata laifi kuma a tsaida mai haji mutun ya kashe misali an kashe shi kaga an tsaida mashi haji mutun yayi zina an kashe shi in ya taba yin aure kuma ya taba saduwa da iyalinsa yace to mani'un bin nafsi shi ma nafsi ne wanda ya hana mutun a ce ya tabbata a cikin wuta wala sabila ila ta'til hadhihi an-nusus ba wata hanya wadda za a bi a tunkuɗe waɗannan nusoshi a hana su aiki fala budda min i'malin nususi min al-janibayn sai ai kallon nasoshi guda biyu qatala mu'minan muta'ammidan amma taba wa fa'ala wa fa'ala wa fa'ala wa fa'ala sai Allah ya dora akan mizani shi yasa ya kawo wannan yake cewa shi al'ada ce ta Allah wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli dhiddin didda ko wani abu yana da mai yana da kishiya kirshiyarsa yudafi'uhu wanda yake tunkula shi wa yuqamuhu ya yaƙe shi wa yakunu al-hukmu lil akhlabi minhuma hukunci sai zama to ga wanda ya fi karfi kenan nan ba a ɗaukar laifinka guda a ce a'a shi kenan duk abin da ka aikata ba za a yi aiki da shi ba ina fata ana fahimta ta to kaga ashe in an ce za a yi jihadi ba tare da an san yadda ake jihadin ba ko wajen a kashe kafiri sai a kashe mi sai a kashe musulmi wajen a taimaki addini sai a yi sai a rubuta addini wanda in ka ɗauki mafi yawancin masu da'awar jihadi a yanzu ne da suke yi galibi su rubuta addini ne suke yi a je a ruguza makarantu na alkur'ani a kashe ararummomi a watsa hafizan alkur'ani a sa kafirai kuma samu damar kasashen musulmai su yi rauni a kawo makamai a yi ta kisan musulmai a wawa su dukiyarsu da sunan jihadi ake yi fi sabilillah Allah ya kyauta sha'ir wani sha'ir da ake cima Jamilu bin Gufaila yace yaquluna jahid ya Jamilu bi ghazwatin wa ayyu jihadin ghayrahunna uridu li kulli hadithin indahunna bashashatun wa kullu qatilin indahunna shahid yace yaquluna suna cewa jahid kai jihadi ya Jamilu ya kai Jamilu bi ghazwatin kaje kai yaki mana ya ce wa ayyu jihadin gaira hunna uridu wani jihadi ne bayan mata wanda nake so shi bai taɓa ganin wani jihadi ba illa dai kawai wajen mata ya ce li kulli hadisin inda hunna bashashatun ko wace magana in kana fira da mata zaka ji daɗi kai kai farin ciki ya ce wa kullu qatilin inda hunna shahidu duk wani katili wanda anka kashe wajen mace in dai anka iske ka wajen mace kuna fira ko ko kana kwance wajen mace anka kashe kai ce kai shahada to ka ji wata fatawa wadanda yan duniya suka so eh abiyatu irin na umrul qais da abiyatu majnunul laila da abiyatul ghazal in kana fassara su wallahi ga yiwu suna zuwa wajen ka eh sai a azama fada a rika baka wani abu a ce dukan mallan wai ka kalama al'amarin da shike duk Allah ya kyauta almuhimmu Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace musulmi ba su fita gaba daya mun yi bayani an gane ko kaffatan mun yi asalin bayanin wannan kalma wanda wani lokacin tana nufin jami'an in ta zo jami'an wani lokacin tana nufin alfa'il wani lokacin tana nufin almaf'ul an gane ko Allah ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa shin qatilul mushrikina ku musulmi ku yaki kafirai gaba dai ku fita gaba dai an gane ko koko qatilul mushrikin kafatan ku yaqi mushrikai gaba ɗaya sashin ku yaqi mushrikai gaba ɗaya maganganu ne na malamai amma abinda ake nufi an ce ku fita gaba ɗaya ba a nufin duka gaba ɗaya ba dole sai an bar waɗanda za su kare wuraren musulmai mun gane ko sai Allah ce falaula nafara min kulli firqatin minhum me yasa ba a samu wata a cikin wata kowace da jama'a daga cikin su ta fita ba ba'ifatun wata jama'a li yatafaqahu fi dini don su nemi fiqhu na addini to kenan nan in an ce nafara su fita su je su nemo ilmi an gane ko ko kuma nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun wata jama'a ta fita ta je wajen jihadi wata jama'a ta je ta wajen neman ilmi amma ala ayyati hal dukkan shi babu matsala an gane ko domin mi domin su waɗanda za su je neman ilmin su ma jihadi ne suke yi muna gane wannan da kyau su ma jihadi ne suke yi amma ta wata fuska ban sani ko ana fahimta ta ba wanda sabanin malamai da suka ce za su fita su je su nemi ilmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za a nemi ilmi a Madina tunda nan ne ilmin yake yanzu nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ne sahabban suke to kaga ko da an fassara za a je neman ilmi to yana nuna neman ilmin nan a Madina a wancan lokaci duk da yake yanzu ilmin kuma ya yaɗu a ko ina duk inda wani malami yake wanda kake da bukatar wani fanni nashi sai ka je a can kenan nan ya tafaqahu fi dini ta koma kuma zuwa ga inda shi masanin yake mun gane wannan kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka intashawu fi aqtaril ard suka yadu a bayan kasa to yanzu kuma babu sahabban babu tabi'ina babu tabi'i tabi'ina amma malamai masu ilimi suna nan sai ka tashi daga wani yanki ko daga wani gari ka je zuwa neman ilimi a inda Allah ya bayar da shi kai ma ka samu ka dawo ka sanar da yan uwanka mun gane wannan ko فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين دون سنمي علم الدين تفقها وتصيغا تتفعل على ربتي تنا نون أبن ينا بقاتا كرفي إن كج أنك تفعل أصرف أبو مي كرفي تقدم كاد كودا حوصا أنك تي أن يتقدم كاسا كودا أبو تصيغا ونتنا نفهم واتو أبن ينا نون كرفي كنا تفقها أكوي فقها واتو يا فهمتي أبو akwai faquha yafquhu to nan ya zan faqihi kaji bambancin an gane ko wato faqiha yafqahu ya fahimci abu faquha yafquhu ya zan faqihi abin ya zan sajiya an gane ko tafaqqaha kuma ya kallafa maka shi sai ya fahimci fiqhu dan haka neman ilimi ba wasa bane shi yasa Allah kawo wannan siga wallahu a'lam li yatafaqahu fi din su nemi ilimin fiqhu na addini mun kace nan ba fiqhu ba irin wannan na mazahibul arba'a kin fi a dukkan abin da ya shafi addini har muka kawo hadisi na معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين إمام البخاري ده إمام مسلم سنك في تدشي إنا فاتا أنا فهمتك ولينذروا قومهم سيما متاننسوا قرقائي إذا رجعوا إليهم إذا سكا كوما زوا غريسو لعلهم يحذرون دان سبو دسو جزء رسو يسونا من كاول حديثي واندا يكي صورة تروى كم مالمي إذن يضمن توينا نيمان دوكيا da kuma ɗaukaka da iliminsa ba wai neman yarda Allah ba hadisi wannan da muka kawo na Ka'ab bin Malik an gane ko ma bi ibadi ja'i'ani amma ban faɗi wanda suka fitar da shi ba imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi an gane ko akhrajahu tirmidhi kadiba hadisi na 2376 imamu ahmad ya fitar da shi hadisi na 15784 ina fata ana fahimta ta sannan kuma daga cikin waɗanda suka saha wannan hadisi akwai sheikh nasiruddin al-albani a cikin al-mu'asirin dan haka hadisi ne ingantacce ba shaci faɗa ba to wannan aya kafin mu je aya ta gaba shine cewa wannan aya ta nuna mun abin da ake ce ma mafhumul umma mafhumul umma an gane ko community ko community community wato bayyuwa al'umma ta zamanto akan tsari ɗaya kowa je aiki ɗaya ba haka ake nufi ba a'a kowa wajibi ne ya san tauhidi kowa wajibi ne ya san yadda zai sallah da azumi an gane ko abubuwan da Allah ya farlanta ma amma bai yiwa kowa ya zan babban malami bai yiwa kowa ya zan soja bai yiwa kowa ya zan tela nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya to in muka fahimci wannan sai ya zamanto kowa zai yi kokari ne ya kawo tashi gudunmuwa ya zamanto gaba mai amfani a cikin al'umma kada wani ya rena aikin wani kun ga yana daga cikin abin da ya mai da kasashen Afirka baya shine wani yana rena aikin wani in aikin alkhairi ne ba a rena ba yanzu da muna nan muna wa'azi dari da wa dari da adaran ba akwai masu zuwa saurare ai su ma suna katta su gudunmuwa ko ba ka dan bari akwai masu dauka suna katta su gudunmuwa haka ne akwai wanda suke taimakawa a kasa wadanda tana yiwa ba mu ma sani ba akwai wanda ma shi bai zo ba amma yana muna addu'a Allah ya bamu iko mu gabatar da wannan aikin a duk sun taimaka ƙasa hakan ga an kamata ministry ministry akwai mai kula da lafiya akwai mai kula da tsaro akwai mai kula da kaza akwai mai kula da kaza to haka ne mafhumul umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid kamar jiki guda ne idan wata gaba ta samu matsala to an samu matsala idan wani sashen al'umma ya samu matsala kowa ya samu matsala matukan ba wannan tunanin gare mu ba za mu kai labari ba amma wannan yana aiki malami mai wa'azi da alaramma misali mai gabatar da wa'azi masu gabatar da wa'azi to idan suka daina dan agaji a yayi aikin banza dan agaji shike zuwa shike share wuri shike kawo kayan aiki ayi installation ayi komi sannan kai ba da kawai ka zo ka hawo bai to in ka ce aikin shi bai da amfani to kai kuma wato yaya an ka yi duk waɗanda ayyukan da an ka gabatar kai in ba da shi ba za ka yi ba ya kamata mu ji tsoron Allah kuma ya kamata mu tuna da kowa duk wanda yake kokari a yi masa addu'a kuma mu mutunta juna haka ne ake yi sai a samu cigaba shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yake cewa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kuɗin da ake ba masu jihadi zakrabon su a cikin zakka wa fi sabilillahi ko ba haka ba yace a yanzu da babu jihadi irin wanga na yaƙe yaƙe ko ba haka ba yace to a ɗauke su a ba malamai masu da'awa tunda wancan jihadin a yanzu dinnan ba mu da shi hakikatan galibi masu kiran shi babu jihadin na gaskiya yace to amma masu jihadin karantarwa akwai su a dauki wannan rabon nasu a su kuma ya tattauna akan shin da jihadi da kuma neman ilmi wanne ne gaba wanne ne yafi falala malamai sun tattauna akan wannan an kawo ayoyin waɗanda sun kai shahada ko ba haka nan bane wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun da sauransu da ayoyi da hadisai amma ƙarshe mi aka ce aka ce neman ilimi yana gaban jihadi don saboda in babu ilimin jihadin ba zai yiwuwa ba kuma dalili kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku karantarwa yi kuma Allah aya ta farko da ta sabka ba a ce jahidu ba sai an ka ce iqra yo in ba kai karatu ba banna za ka yi ko ba haka nan bane to kun ji dai abin da malam ya kawo amma ban ce dole sai kun dauki ra'ayin malamu ba ni kawo ni amma ni ne na gamsu da ra'ayin malam eh amma wanda bai yarda ba kuma babu laifi kenan sai ya je ya ci gaba da abin nan nashi insha Allah ta'ala to Allah ya kyauta ina ganin wannan aya sai mu barta haka malam mu je aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yadunukum minal kuffar ya أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين Na'am, kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri akan tsarin da muke akan shi, shine za a kawo asbabun nuzul in akwai su. Sannan a yi bayani in sun inganta ko ba su inganta ba ko akwai da suka inganta ko akwai da ba su inganta ba, ko ko ayoyin da suke da alaka da wato sababun nuzul kai tsaye in ma su inganta da wanda karkashin ayar ne ke shiga ba sababun nuzulul mubashir bane ko ba ka da bane. To a iya bincike na a nan babu wani sababun nuzulul mubashir ko gairar mubashir a ƙarƙashin wannan aya ko wanda ya inganta ba ko wanda bai inganta ba ni ban gani an gane ko kenan ku sai mataki na biyu shine sai mi sai ilmul munasabat bayan ilmul munasabat sai mu zo ɗaya ɗaya kun kalimomi bayan nan sai mu zo zuwa ga mi zuwa ga ahkam da suke ƙarƙashin aya haka ne muke tafiya ko to sai mu fara ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani in muka diba cikin wannan mushaf na darus sahaba yace to sun ka ce sun ma yadda Allahu al-mu'mini na ila muqatalatil kufa bayan Allah ya yi biyo da cewa a nemi ilimi bayan ya kira zuwa ga jihadi sannan ya kira muminai zuwa ga su yaƙi kafirai al-aqrabu fal aqrab ko al-aqrabi fal aqrab mafi kusa zuwa mafi kusa an gane ko yace sun ka ce wal yuzhiru lahum shidda sannan kuma su bayyana musu tsanantawa wal hamiyya da jajircewa nan ake nufi domin hamiyya daga wato abu ne wanda na buƙatar akwai zafi kenan fi qitalihim a wajen yakar su su nuna jajircewa da kuzari da karsashi da hanzari wa nasaba zalika kuma sai ya zamanto yayi munasaba an yu'allimahumullahu ta'ala Allah ya sanar da su annahu ma'ahum bi aunihi wa fadlihi Allah yana tare da su da aurihi wato taimakonsa wa fadlihi da falalarsa ma'ana da Allah ce ku je ku yi yaki ba irin muna ba a zamanin mu da mutum zai iya tura ka aiki ko ya tura ka a cikin wani abu kuma sai matsala ta zo sai ya jaye ya barka kun san da bai da irin wannan wani nan suna so suna maka cewa munasabar da Allah ya musu umurni su yaki kuma abinda ayat ta karkare da shi kuma ya zo da munasaba Allah yana tare da su kenan da farkon ayat da karshen ayat duka suna tare haka Allah ya ce ma annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara ba ba haka nan bane mu ko sai mutun ya tura ka amma in ya ga matsala sai ki ashi bai ma san ka ina fata na fahimta ka mutum ma bai saka aiki sai ka je kana ci gaba da aiki bai baka kuɗi ba yanzu sai an zo lokacin da dabin kai ya karɓi kayan ma wani lokaci kuma ya ce bai san da wannan maganar ba zalunci kuma saboda shi ya san manya ya san masu mulki ya san wane ne an ɗarbe mai gindi ba abin da za a yi da shi kai ko ka san ko su waye manya da kai da wanda ya ɗarbe ma gindi yadda Allah subhanahu wataala ya waiwayo ku duk sai kun gane kullum zalunci wallahi tallahi babu wanda zai ɗarbe ma gindi in ba Allah ba ka gane kullum ka ba don haka zalunci a kiyaye shi ibnu ashur da ya zo karkashin wannan aya zai nuna munasaba sai ya ce kana jami'ul biladil arabi khalusa lil islam mafi wato dukkan garuruwan laraba amma da nufin mafi yawancinsu sun tsarkaka ga musulunci ma'ana an tace su kenan qabla hijjatil wada kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijjatil wada ma'ana dai zaka iske musulunci ya tabbata a cikin yankin larabawa fa kana takhum biladal islami mujawaratul li biladi ash-shami an gane ko makarra nasarar arab fakana ta humu in an ce ta humu hama ya humu in ta bai ba hama ya humu ba in an ce hama ya humu yana kewayawa amma an ka ce hama ya humu haiman wa khiyaman wa khayamanan wa khuyuman ana nufin wabi'a abu ya lalace shi yasa ake cewa wakhim shine abin da yake ya gurbata ya lalace kuma ana cewa a larabci khama fulanun khayman in an ce khama fulanun khayman aqama bil makani ya tsaya a wani wuri tabbata a wani wuri an gane ko to dan haka kalmar tana iya dokar abu ya lalace tana iya dokar tabbata ina fata an fahimce ni to nan da ya kawo shi khama ya khum kuma an ce al kham wani lokacin ana nufin kayan ma'adanai waɗanda ake kirkirawa ayyuka abubuwa da su waɗanda ake kira abubuwa ana cikin su mawadul kham in tabe a cikin yaren larabci ina fata ana fahimta ta to nan da ibnu ashur yace wato kham takhum bilad al-islam mujawaratan li bilad al-arabi maqarran nasara takhum tana wato ana iya dauka shi shine cewa tana iyaka tana kusa da ita domin tun da yanzu garuruwan musulmi ma'ana la kasashen larabawa yankunan larabawa sun zami sun zan na musulunci to yanzu kenan waɗanda suke iyaka da su suke kusa da su shine ta kumu kenan ta kumu ya to qurbaha waɗanda suke kusa da su gari ne na sham maqarru nasara al-arab matabbatar nasarun larabawa kristoci kenan ya ce wa kanu tahta hukumin rumi su ko waɗannan larabawa karkashin hukuncin rumawa suke fa kanat ghazwatu tabuka an gane ko awwal ghazwatin lil islami tajawazat bilad al arab yakin tabuka da aka so ayi ici ne yaki na farko wanda ya fara ketare iyakoki waɗanda ba na larabawa ba ko ba haka nan bane ila masharifi sham zuwa ga masharif iyakoki mashraf ana iya cewa iyaka ko a ce dab walam yakun fiha qitalu amma a yakin tabuka ba a yaki ba walakin wudi'atil jizya sai dai an aje jiz an dora jizya ala aila akan aila wani gari da ke ma aila wa basra da basra an gane ko basra bil alif ba waccan basra mai ta'un ta kasar iraq yace wa kanat tilka al ghazwa irhaban lin nasara shi yaki da an kai na ghazwatu tabuka da aka so ma a yi din da bai kasance ba dan a tsoratar da su waɗannan kiristocin ne ونزلت سورة براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام كنن سي زمانتو كما ونا آية da ta sabka suratul lim ونزلت kenan suratu bara'a aqibiha karshen ta kenan abin da ya sabka suratu tauba ta sabka bayan ghazwati tabuka فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة libiladil islam kenan kamar wasiya ce a ci gaba da yaki ba wai dan an musulunci yayi karfi a kasashen larabawa ba ba shi kenan an tsaya ba a a qatilul ladina yalunakum minal kuffar kenan duk wasu kafirai yakin ba tsayawa zai ba kaga wannan yana ƙaryata waɗanda suka ba da fatawa lokacin da turawa suka zo suka yaki kasashen musulmai a lokacin mulkin mallaka suka ce ai jihadi ya kare an ce la ikraha fid din to amma kuma in ka kama hari a gidanku sai ka tsaya la ikraha fi din ba za ka kare kasar ku ba Allah ya sauka yace bi haythu kullama istaqarra al-islam baladun lil jawatu bi haythu kullama istaqarra baladun lil islam wa kana tajawuru wa kana wa kana tajawuru wa kana tujawiruhu tujawiruhu bilad kufrin kana haqqan ala al-muslimina ghazwa al-bilad al-mujawira kenan da an yi yaki aka ci wani gari da yaki sai zaman tomi wajibi ne kuma a ƙara faɗaɗawa zuwa gaba walidhalika ibtada al-khulafa bi fath sham shi yasa khulafa ar-rashidun inji ibn ashu suka fara da bude sham thumma al-iraq sannan ƙasar iraq thumma faris sannan ƙasar faris yankunan wato farisawa thumma sanau ila misra sannan suka kai zuwa ga misra thumma ifriqiya sannan an ka kai afrika thumma andalus sannan andalus an gane ko Spain ta yanzu kenan Andalusi to kenan dai wannan ayar munasabarta tana nuna cewa tun da yanzu an zo karshe karshe musulunci ya tabbata a daula an yi umurni da jihadi an yi jihadi a kasashen larabawa an kare to yanzu kuma abin bai tsaya ba qatilul ladina yarunakum minal kuffar kaji munasabar da ta sa an ka kawo wannan aya mun ji wannan da kyau to yanzu tunda mun samu ilmul munasaba sai ni sai a dawo zuwa ga daidaikun kalmomin mu ji abin da bai jalale ne yace kafin mu shiga cikin hukumce-hukumcen da sun kai saura a ƙarƙashin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kira ne ga masu imani an gane ko kaga in an ce Allah ce ya ayyuhal ladina amanu to masu imani ake magana da su waɗanda suka yarda za su bi Allah an yi hasfukin arkanul iman an gane ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal لا نفرق بين أحد من رسله دام ركن إيماني كنا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيماني لقدر إن كل شيء خلقناه بقدرته يا أيها الذين آمنوا بهذه الأركان وآمنوا بكتاب الله وآمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ونن تو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا فعل امرنا نقاتل يقاتل قتالا ومقاتله قاتلوا كياقي ina fata ana fahimta ta alladhina yalunakum min al-kuffar wadanda suke kusa da ku daga cikin kafirai yace qatilul ladina yalukum min al-kuffar mai jalal yace al-aqrabu fal aqrabu minhum kenan daga mafi kusa zuwa mafi kusa domin hatsarin da kenan idan kuka je kuka yaki kafirai na gaba kuka bar na kusa mi zai faru sai aka fi tsakiya ko ba haka da bane ka ko ga mai wayo bai da a sahi tsakiya ko cikin Hausa an ka ce tsaka mai wuya ko ba haka da bane kenan gara kuna bangare daya kenan kusan tafiya za ku yi amma in kuka je kuka shiga can me yasa a yakin Uhud aka samu matsala saboda an samu sun tsakiya sun je sun sauka waɗancan an kashe sauran sai aka zo aka kewaye dutse sai aka su tsakiya kaga kenan ko irin wannan baka da ka shige ta shi yasa gaskiya wannan tsaka dai akwai tsaka mai wuya to wal yajidu fikum ghilza yace su samu tsanani daga gare ku wal yajidu asalin shi fi'ili mudari ina amma da ya hadu da lamul amri an gane ko ita ko lamul amri in ta hadu da fi'ili mudari yanzu ta haita zama fi'ili mudari alhal ta kuma fi'ili amri wal yajidu su samu fikum a cikin ku ghilza mai jalali ne ce shidda shine tsanani ay aghlizu alaihim ko kausasa a gare su wa'lamu ku sani cewa annallaha tabbat haqiqa Allah subhanahu wata'ala ma'al muttaqina yana tare da masu mi yana tare da masu takawa yace bil auni Allah yana tare da su ta fuskar mi taimako wan nasri a bil auni da taimako wan nasri da ba su nasara ba ana nufin zakin Allah yana tare da su ba mun gane wannan da kyau kaga yadda malamai suke bayanin su a ilmance to muttaqina asalin shi muttaqina ne ya'un biyu ce domin muttaki shine mufrad to sai a ƙara ya'un da nunun shine yanzu muslim sai a ce muslimina kaga mimun kin tana to muttaki sai an ka ce kuma muttaqina dan haka an shafe ya'un daya shin ta farkon ce an ka shafe ko ko ta biyu ce an ka shafe sabari da wajen malaman saf kuma asalin muttaqina mutaqina ne domin daga ittaqa ne to shi ko ittaqa asalin shi iutaqa domin waqaya qi wiqayatan iutaqa sai an ka maida wawu din sai ta koma ta sai zai ittaqa wasala yasilu sai an ka ce ittasala asluhu iutasala wallahu ta'ala a'lam amin amin to yanzu sai mu zo zuwa ga ahkamukin da suka yi saura karkashin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya kuna da kuka yi imani sheikh abubakar aljazairi a cikin littafin sa ne da'atul rahman ya tattaro duk ya ayyuhal ladina amanu ya yi bayani kansu kira ne ga waɗanda suka yi imani sai Allah subhanahu wataala ce qatilul ladina yalunakum minal kuffar ku yaƙi waɗanda suke kusa-kusa da ku daga cikin kafirai ibnu jarir tabari ya kawo wani bayani wanda yake da muhimmanci da shi da mai sahibul itqan da haka za mu kawo maganganun su sannan kafin mu karkare yake cewa ibnu jarir tabari da Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffar an gane ko yace yaqulu ta'ala dhikruhu Allah yana faɗa wanda ambaton shi ya ɗaukaka lilmu'mini da bihi ga waɗanda suka yi imani da shi wa bi rasulihi da manzansa ya ayyuhal ladina amanu ya ku ya ayyuhal ladina saddaqu Allah wa rasula ya ku waɗanda kuka gaskata Allah kuka gaskata manzon shi qatilu man waliyakum minal kuffari ku yaki waɗanda suke kusa da ku daga cikin kafirai duna man ba'uda minhum ba wanda ya nisa ba yaqulu lahum Allah yana cewa da su ibda'u bi qitalil aqrab fal aqrab kenan ku fara yakin na kusa ko mafi kusa sannan mafi kusa ilaikum zuwa gare ku daran kenan fal aqrabu fal aqrabu ilaikum daran dunal abadi fal abadi kakku je zuwa gare nesa wa kana zalika an gane ko wa kana alladhina yaluna al mukhatabina bi hadhihi al aya yawma idhin arrum wadanda suke kusa da su sune wa su ne rumawa li'annahum kanu sukkana sham yawma idhin domin su ne suke a sham a wannan lokaci wa sham kanat aqrab an gane ko shamu kanat aqraba ila almadinati min al-iraq kuma sham ita ce kusa mafi kusa daga iraq a wannan lokaci fa amma ba'da an fataha Allahu ala almu'minina bayan Allah yayi fatahi yayi budi ga mu'minnai albilad na garuruwa Allah ya ba su iko sun ci nasara yace to fa innal farda ala ahli kulli nahiyatin qitalu man waliyahum min al-a'da'i duna al-ab'ad kullihim kenan yanzu wajibi ne kowa ya yaki wanda yake kusa da shi yanzu tun da musulunci ya yaɗu ba a cewa mutanen madina sai sun taso su yaƙi kafiran da suke kusa da ku a'a yanzu kowa ya yaƙi kafirin da yake kusa da shi in yana da iko kaga fahimtar malamai can wancan lokaci an ce shamu ko to ai yanzu tana yiwa kuma waɗanda za su yaƙin kafirai kafirin da suke kusa da su ba a cewa mutanen madina za su taso yanzu daga saudiya su je su yaƙi waɗancan kafirai a'a ku in kuna da damar ku yaƙi kafiran da suke kusa da ku ko da ba a saudiya kuke ba sai ku yaƙe su fahimtar malami ina fata ana fahimta ta yake cewa man waliyahu min al-ada'i dun al-ab'ad minhum ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام ما تقبك بكاتي taimakon su ba misali in ya zamanto kafiran da suke kusa da ku lokacin da za ku yaƙe su kuna buƙatar wani adadi daga wasu ƙasashen musulmai to tana yiwa a taimaka muku in akwai damar haka ko ba haka nan bane lokacin da ƙasashen larabawa za su yaƙi isra'ila yaƙi da an kai na farko gerde siju ai ƙasashe ne suka taimaka ma ƙasashen larabawa ne za mu ce suka taimaka musu don saboda a yaƙi ni a yaƙi isra'ila fa in tarru ilaihim lazima aunuhum wa nasruhum an gane ko domin idan suka nemi su taimake su to ya zan wajibi ne su taimake su li'anna almuslimina yadun ala man siwa domin su musulmi hannu ne na yana rufin suna taimake kiriya kamar yadda hannaye suke taimake kiriya gaka ce su musulmi hannu ne mai ibnu jarir tabari yake son yace larabci wanda ba za ka iya gane shi ba ina fata an fahimce ni to dan haka dai wannan ta nuna cewa yanzu fahimtar ayar dole sai an koma ma cewa abinda ake nufi da yaƙa a'a ba dole bane sai mutanen Madina kowa zai iya yaƙar kafirin da yake kusa da shi idan yana da iko cikin al'iklil fistin baɗin tanzil imamu suyuti ya ce ƙaunuhu ta'ala da Allah ya ce ƙatilun labina ya nuna kumminar kufa ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku na kafirai fiha a cikin ta'annahu ya jibu liftida'u ya zan wajibi a fara fil qitali a cikin yaƙi bil aqrabi fal aqrab a fara da na kusa mafi kusa sannan mafi kusa ila baladil muqatilina daga garin waɗanda za su yi yaƙi kina in za ku fara za ku fara ne da na kusa ko ba haka nan bane to kaga yanzu waɗanda suke yaƙar musulmai da hujjar jihadi an gane ko kafirai su ba su makamai a zo a karkashe musulmai in za a fara jihadi ba amce a fara da na kusa ba to su suna cewa waɗanda suke kasashen musulmai sun kafirai ne an gane ko sun ka ce kafirai ne suke zuwa suna tadda bamagumai a cikin masallatai to wani kafiri ne fi kusa yanzu mu dauki masu sallar da suke ce ma kafirai kafirai ne to su tura wanda suke kawo su makamai kafirai ne ko ba kafirai bane eh da kafirin America da baturen America wanda ba musulmi ba da baturen Faransa kafiri ne ko ba kafiri bane to tunda duk kafirai ne da kafirin da ya kawo ma makami shi na kusa da kai da wanda a can cikin gari wani da kamata a fara buɗa mafuta a fara buɗa wani America wuta da na Faransa ka gani amma ina su ba su dai a kawo makamai a je a kashe masu sallah mahadata alkur'ani a bar wanda shi kafirin ne ba ko babu shi babu wani ma tawili kafiri ne karara amma su da sai a ba su tawili a ce su je su kashe musulmi Allah kai mu da tsari mun gane wannan to ya ayyuhal ladina amanu kenan yanzu za mu zo a abin da na karshe ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a cikin al-itqan fi ulumil Qur'an na Imam Suyuti ya kawo wani bayani mai ƙarfi wanda bai dace mu wuce shi ba saboda ɗalibin ilimi ya amfana da wata matsala wadda take tana da muhimmanci ƙwarai da gaske a cikin ulumul Qur'an an gane ko da an ka ce ya ayyuhal ladina amanu Imam Suyuti a cikin an-naw'ul hadi wal khamsuna nau'i na 51 yace qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yace intabe bai ce ibnul qayyim ba akwai ibnul qayyim aljawziya akwai kuma ibnul jawzi shi ibnul jawzi bagdadi yake mai talbisu iblis shi ko ibnul qayyim aljawziya dalibin shaykhul islam ibn taymiya ne rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mun gane ko yace fi kitabihi nafis ibnul jawzi ya faɗa a cikin littafin sa mai tsada tsada ta ilimi yake nufi al khitab fil qur'ani shi khitab magana in ta zo cikin qur'ani ala khamsati ashar ala khamsata ashara wajhan wato tana da fuska goma sha biyar kaji in magana ta zo cikin qur'ani fuska goma sha biyar gari ta to a matsayina da kai na dalibai ilimi na kun ka sani wa qala ghayruhu wani ibn al-jawzi yace ala akthari min 30 wajhan ta hi 30 kaji magana in ta zo cikin qur'ani ya na so a gane ta fuska 30 aka bukata to kai cikin su wace ta za ka dauka cikin 30 ga ka bayar to bari mu ji ko ƙarya ce suka yi ko mu yi ko ko kakare ahaduha na farko khitabul am abu zai zo am shine ya game kowa da kowa wal muradu bihi al umum kuma kowa da kowa ake nufi amun baqin ala umumihi ka qawlihi Allahu alladhi khalaqakum Allah shine ya halice ku akwai wanda ba Allah ya halice shi ba to madalla wa thani nabiyu khitabun khassun خطاب ne khas ke bantacce wal murad bihi al khusus amma kuma ke bantattu ake nufi da shi kenan khasun baqin ala khususiyatihi ka qawlihi akafartum ba'da imanikum da an ka ce akafartum ba'da imanikum dawa ake da kafirai ake da kamar da Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ya kai annabi ka isar nan da wa ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku kuma shine khitabun am wal murad bihi al khusus ya boye zaman to am ne ya hade kowa da kowa amma sashen mutane ake nufi ka qaulihi kaman fadar Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ai duk kowa ya shiga ciki ko to kaji ya ce lam yadkhul fihi al-atfal wal majalin jinjiri ya shiga ciki a bai ciki ko cikin annasu yake ma mahaukaci kuma bai ciki ka gani ko yace ar-rabi'u da hudu khitabul khas wani lokaci khitab zai zo keɓance wal muradu bihi al-umum amma kowa da kowa ake nufi ka qaulihi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa da an ka ce ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ai ba annabi da yake sakin mata duk al'umma shi za ta saki mata ko ba ganin bane wanda Allah ya kaddara ma ya ce to misali ne yake kawo bari in ketare wannan abin nan sannan kuma na biyar ya ce khitabul jinsi Allah yana iya kira da sunan jinsi ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi an gane ko na an, an kira shi ne da sunan jinsin annabawa ina fata arfin shi domin shi cikin jinsin annabawa yake ya ce akwai khitabun nau'i khitabi na nau'i ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila kaga nau'i ne daga cikin nau'ukan mutane an gane ko bani tana nufin ‘ya'ya isra bawa ila kuma Allah ya ku ‘ya'yan bawan Allah shi ne annabi yaƙub ko ba haka nan bane kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi na bakwai yace khitabul aini ayi magana zuwa ga zati wa qulna ya adamu uskun nan wa ake nufi zatin annabi adamu da shi ake magana na takwas khitabul madahi ayi magana don a yabe ka ya ayyuhal ladina amanu ka kuga da Allah ya ce ma mai imani ayyabon ka ne Allah ya ce ko na takwas na tara khitabuz zammi ya ayyuhal ladina kafaru ya ku kafirai sai mu ce tir ko ba haka nan bane ko mu ce char al'amari ya baci na goma khitabul karama khitab magana ta girmamawa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ko ba girmamawa ba ce ai Allah na ikira shi da sunansa sannan kuma na sha daya khitabul ihana magana ta wulakantarwa inda Allah ce fa innaka rajim kai jefaffe ne daga rahama Allah kaga wannan aika tsantarwa ce kuma inda anka ce mai yan wuta ikhsa'u fiha wala tukallimun na sha biyu khitabu tahakkum na wulakantarwa shine tahakkum da ha babbani ba da ha karami ba inda Allah ce makafiri zuk innaka antal azizul karim shine cikin mutane ce mai kai ne mabuwayi mai daraja na sha uku khitabul jam'i bi lafzil wahidi a kira ma da yawa da lafazin mutum guda da yawa ne amma da lafazin mutum guda gashi nan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim wannan ya sahi jinsin dan adam na sha hudu khitabul wahidi bi lafzil jam'i a kira guda amma kuma da lafazin jama'a ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ko ba haka nan bane wadan sun kace ya ayyuhar rusulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake rufi mi a dalilin su sun ka ce domin babu wani manzo wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su wadancan sun shuɗe zan ce a ce musu kulu min at-tayyibati babu shi ban sani ba akwai sabani amma dai kaji abin da an kace na sha biyar wannan duk a wani wuri ana kan misali fiye da biyar ina baku ne na sha biyar khitabul wahidi bi lafzil ithnaini sai a kira mutum guda da lafazin mutum biyu alqiya fi jahannama kullu kafarin alim ko ba ka nan bane sai an kace wal khitabu li malikin nar khazi wasu sun kace maliku ake nufi shine alqiya fi jahannama shine mai jefawa ina fata ana fahimta ta duk da yake don sun kace a'a alqiya nan mala'iku guda biyu ake nufi wasu sun kace alqiya a'a mala'iku masu yawa amma manyan su ne an kai ma umurni don saboda su ba wadancan umurni tunda an ce khuduhu fadullu thumma aljahima salluhu nasha shidda khitabul ithnaini bi lafzil wahid a kira mutum ai magana da mutum biyu amma da lafazin mutum guda qala faman rabbukuma ya musa ka gani sai ce famar rabbu kuma bai ce famar rabbuka ba ya Musa wasu sun ce an shafe Haruna da yanda saboda fasila magana da yake wasu sun ce abin da yasa ya fara magana da Annabi Musa saboda shine Allah ya turo na sha bakwai yace khitabul ithnaini bi lafzil jam'i za a yi magana da mutum biyu amma da lafazin jama'a wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan kaga idan Musa an kace da Musa wa akhihi an tabawwa'a mutum biyu ne amma sai aka ce waje alu buyutakum biyu ne amma jama'a mai yawa ake nufi shi sa aka ce buyutakum na sha takwas khitabul jam'i bi lafzil isnaini a zo a yi magana da jam'i amma mutum biyu ne aka kira kama yadda an ce alqiya fi jahannama akwai sabani shi ma wannan at-tasi'u na 19 khitabul jam'i ba'da al-wahid ayi khitabi da magana bayan an yi magana guda da mutum guda wa ma takunu fi sha'lin takunu kenan mutum guda wa ma tatlu minhu min qur'anin sai aka ce wala ta'maluna min amalin ba a ce wala ta'malu ba mun gane wannan al-ishruna na 20 aka suhu inji malaman zauri sun kuyansa kenan sai ayi magana da mutum guda amma jam'i ake abin nan da an ka ce khitabul jam'i ba'd al-wahidi kiran sai da mun to khitabul wahidi ba'd al-jam'i da an ka ce wa aqimus salata ko ba ka nan bane an gane ko sannan an ka ce wa bashiril mu'minin kaga da sai aka ce wa bashiril mu'minina bayan an ce wa aqimus salata wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata sai aka ce wa bashiril mu'minin ba ce wa bashiru ba kaga sai an kai magana da jama'a kuma an ka bai da mutum daya alhadi wal 20 na 21 khitabul ithnaini ba'd al-wahidi khitabun nan mutum biyu yazo bayan an yi magana da guda aji itana li talfitana amma wajadna alaihi aba'ana ko ba ka nan bane wa takuna lakum al-kibriya fil ardi kaga aji itana mutum guda ji ita kai amma sai an ka ce wa takuna lakum al-kibriya sai an ka kawo da mutum biyu to bari mu je na 22 sun ka ce aksuhu in an ce aksuhu kenan khitabu الاثنين تقول لنا خطاب الاثنين بعد الواحد كده سيدنا متو خطاب الواحد بعد الاثنين فمن ربكما تتي يا موسى بيتي يا موسى وهارون با na 23 khitabul aini wal murad bihi al ghayb sai a faɗi zatin wani ayi magana da shi amma ba shi ake nuhi ba wani shi ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah sun kace a'a shi yana jin tsoron Allah amma mu ake nufin mu ji tsoron Allah duk da yake su malamai sun ce a abin da ake nufi dum ala taqwa da sauran ayoyi na ashirin da hudu khitabul ghairi wal muradu bihi al ayn ayi magana da wani amma kai din ake nufi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum Allah ce tabbas mun sabukan muku da littafi wanda darajar ku tana cikin shi shi yasa da an raba ku da qur'ani babu wata kiba wanda za ku samu to amma sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi dan da shi an ka fara magana ban sani ko mun fahimta ba sannan na 25 al-khamis wal 20 الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين an yi magana da kowa amma ba wani ake nufi ba ta shafi kowa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati man fil ard alam tara baka gani ba ya shafi annabi ya shafi al'ummasa ya shafi kowa amma dai ba a ce wani ake nufi da shi ba na 26 duk imamu suyuti ya kawo shi a cikin al-itqad yace khitabu shakhsi thumma al-udul ila ghayrihi ayi magana da kai sannan a koma zuwa waninka Allah ya ce am ya ƙulu naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين sai an kace fa in lam yastajibu lakum an yi magana da kafirai sai an kace to in bu su karba muku ba ku masu imani na fata an fahimce ni to na 27 sun kace khitabu takwin wa huwa al-iltifat shine takwin ma'ana ana magana da wannan an gane ko sai a juya sai a maida shi kuma da wata fuska wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u ba na 29 khitabu at-tahyij shine ayi magana don motsar da kai wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina na 30 khitabu at-tahannun wal isti'ta magana ta nuna tausayi tahannun nuna kauna da kuma nuna tausayi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah na 31 khitabu tahabbub wato khitab bayani na nuna kauna ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a na 32 khitabu ta'jizi bayani na nuna kasawa Allah ce fa'atu bi suratin ko ba ka bane wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli ai dan a gaje da su ne dan an san ba za su iya ba shi yasa Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin ko lil kafirin na 33 as-salis wa 30 khitab at-tashrifi magana ta nuna wato ɗaukaka da girmamawa wa huwa kullu ma fil qur'ani mukhatabat qul qul duk inda Allah ce ma annabi ce ce ce wannan ruwa an ɗaukaka shi don shine da isar da sakon zuwa ga al'umma an gane ko yace fa innahu tashrifun minhu ta'ala li hadhihi al-umma bi an yukhatibaha bi ghairi wasita litafuza bi sharaf al-mukhataba kila idan Allah ce kul ka ce da su na- nan ma'ana an ce ma annabi ya ce musu dan a gane cewa Allah subhanahu wataala ya isa ya ba da sakon a kai musu kai tsaye ba tare da an turo wata wasiƙa ba wadda ba ta dan adam ba arrabi'u was salasuna na 34 khitabul ma'dumi ayi magana da abin da babu shi nan ana magana da wanda babu shi nan to cikin qur'ani an ka ce akwai shi sai ka ji dan qur'ani ya ce to kai ka ji shirmi wai Allah ake cewa yana magana da wanda babu shi nan yace wa yasihu zalika taba'an lil mawjudi to wannan yana inganta in wanda za a fara magana da shi yana nan sai a fara da shi nahu kamar inda Allah ya ce ya bani adama ya ku yayan annabi adam da wa ake magana da annabi adam tun da mu wannan lokaci da an ka ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid muna nan ai babu wannan khitabul ma'dum kenan amma zai inganta zuwa gare shi in an halitta shi sarauta sun kace kai samu hankali to nan kuma Allah yana magana da shi a wannan lokaci kaji dai dai dai dai dai ba shaci faɗi na ba guda 34 an ka kawo aujuh na khitabul qur'ani suna cikin al-itqanu fi ulumil qur'ani sai ka ce wai karatu a'a wasu malamai sun ce kazana kai hankalinka yana ɗauka wannan to ya hankalinka bai ɗauka da su subhanallah lokaci ya riga yayi muna halin saki na waka aya dole sauran bayananta dai sai dai in Allah ya kaddara akwai tambaya da aka gabatar shine cewa shin suratul tauba idan aka yi in za a bude ta ai babu basmala ko an gane ko to amma yanzu idan ya zama to tsakiyar ta ne zaka fara karatu don gashi nan Allah ranmu shirya ta cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani lokaci ya ce bismillahir rahmanir rahim wani lokaci bai cewa tun da farkon ta ba a basmala shin a tsakiyar ta ba za a yi basmala ba ina fata an fahimce ni to wannan mas'ala ce wadda shi farkon ta ta'awuz ɗaya za a yi amma tsakiya akwai saɓani in ka diba cikin annashir fil qira'atil ashr na imam ibn al-jazri ya kawo maganganun malamai imam as-sakhawi ya tafi cewa an gane ko in dai tsakiyar ta ne mutum na iya yin basmala an gane ko amma imam al-ja'fari ya saba mishi saboda babu nassi qati sannan kuma in ka diba cikin at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an na imam al-nawawi nan ma akwai wannan magana an kawo ta sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin shi ya tafi cewa in dai tsakiyar ta ne ana iya min ana iya yin basmala imam shatibi shi kuma yace wa basmala baina suratayn bi sunnatin sai yace wala budda fiha fi ibtida'ika suratan siwaha sai yace mi wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan li tanzilha bis sayf lasta mubasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyira man talaha وفي الأجزاء شن أجزاء كل الصور إلا البراءة كوكو وفي الأجزاء في جميع أجزاء الصور حتى البراءة من هنا اختلف العلماء كيران مودي أبن نبوك أدوكا إن دي سكي الصورة دي كان إيكي بسم الله أما فرقون تبضاء إبا سبونا فرقون تبضاء ألوه تبا mun gane wannan da kyau to ƴan uwa ga dukkan alamu eh, a wannan a bar shi sai daga baya tun da an riga an ba su amsa ko ba haka ba shi yanzu wannan tambayar ta shafi shi ne kai sai kuma an yi bayanin kan wannan cewa asiran su wadda za ta ta kasuwanci ce bata halatta ba kina da haka zancen a ce a biya kuɗi don in mutum ya mutu a ture a turbuɗe shi ko a kawo shi wannan asiran su za su ɗauka wannan nauyi a mun yi bayanin cewa in dai kamfani ne zai mallaki dukiya bai halatta ba ina fata ana fahimta ta muna ganewa ko to da haka wannan shine zance mafi inganci a sirarsi akwai turai sai ka rinka biyan kuɗi in ka mutu sai sosai wurin kabarinka a yi maka aiki ko ko su bada kuɗi a kawo ka a gida shin ya halatta ko bai halatta ba ina fata da fahimta ta wanda muka ce bai halatta ba saboda mi saboda asirarsi ta kasuwanci idan to kan mutu a nan gida ma kaga ba za su sai kabari ba kuma ba za su biya kuɗin kawo ka ba to da wani dalili suka mallaki kuɗin bai halatta ba a ran ba mun gane ko to ina ganin ya kamata to dakanta tafsiri yau dai na sati sati an kai karshe in Allah ya kai mu na rai cikin watan Ramadan bi idnillahi ta'ala tun daga ran farko in wa akwai rayuwa yadda aka saba daga karfe 3 zuwa karfe 4 na marice za a fara tafsiri bi idnillahi ta'ala in kuma ba mu gani ba shikenan mun tahi sai abin da hali ai kai muna addu'a abin da muka faɗa yau sai dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته